ka sa na ɗaya ɗarfi na ɗaya da zai yana da ɗan tsawo na ga zai ɗauke mu tayin kafin mu kai خلاص نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أسعد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أظلم وأعوذ بك من أن أغفال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مدونة اللوكس من درس كان دميكي قدانا رواء من زاير مولانا الشريف إبراهيم شهد الحسين رضي الله تعالى عنه آه يوزع متبع درسين أتكين الأنوار المحمدية كمرين لما يكون كبك يقعد كينشا ba shawahidul haq zamu yi ba da yake dukkan su littafai ne na littafai ne na malami guda ɗaya so zamu iya san canjawa wani lokaci saboda ka'idantuwa a yau zamu ɗauki wato babi na bakwai a cikin wannan littafi wanda shi al-maqsidu as-sabi' fi wujubi mahabbatihi wa ittiba'i sunnati yana magana akan wajibcin soyayyar aha wajabcin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wajabcin bin sunnansa da kuma wajabci da shiriwa da shiriyarsa da kuma wa fardi mahabbati alihi da farillantakan soyayyar dangin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da farillantakan soyayyar sahabbansa wa hukmi as-salati wa taslim alaihi sallallahu alaihi wasallama da kuma hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama babin zai zo a cikin fasali guda uku wannan babi yana da muhimmanci sosai duk da ma masu zuwa maulidi sun sha jin waɗannan abubuwa shine kaga amfani yin maulidi amma ba za mu wadatu da shi ba saboda raya zukata da soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallama imani ne eh الفصل الأول في وجوب محبته آوج... نعم وجبت سوير منزو صلى الله عليه وسلم لكما بن سنة دا شريوة دا شريسة شيخ يوسف النبهاني اعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي كسان شوى سوير منزو صلى الله عليه وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون ita ce matsayi wanda dukkan masu gasa cikin kusanci suke gasa cikinta wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun wa ilaiha yashkhasu al'amiluna masu aiki suna tafiya zuwa gare ta wa alaiha yatafana almuhibbun masoya suna fana'i cikinta wa bi rawhi nasimiha yatarawwahu al'abidun masu bauta suna wato nishaɗantuwa da rauti wato ni'ima ta wannan iska ta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya qutul qulubi soyayyar annabi ita ce kalacin zukata wa gida'ul arwah da kuma kalacin rayuka wa qurratul uyuni ita ce kuma farin cikin mutane wa hiya al hayatu allati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat soyayya da wanda aka haramta masa ita to tamkar yana cikin matattu ne Allah ya kiyaye wan nurul ladhi man faqadahu fa huwa fi jiharil zulumat shine hasken da wanda idan ya rasa shi to yana cikin kogunan duhu wahiya ruhul imani soyayya annabi ita ce rayin imani wal a'mali da kuma ayyuka wal ahwali da kuma halaye wal maqamati da maqamai wa idza kana al insanu yuhibbu man manahahu fi dunyahu marratan aw marratayn idan mutum zai so mutum saboda ya masa kyauta a nan duniya so daya ko so biyu man manahahu ma'rufan wanda ya bashi wani alheri so daya ko so biyu wannan ma'rufan din kuma faniyan zai kare amma idan ya ba shi kyauta yana son shi munqati'an ne yankewa aw istanqadahu min mahlakatin ko ko ya tsamo shi daga wata halaka zai sa ya so shi aw madarratin ko ko ya tsamo shi daga wata cutarwa la tadubu da ba za ta dawo ba fa ma baluka biman manahaka min halatihi to me wato halinka kan wanda ya so ka ba su cutuka da ba sa halaka har abada wala tazulu ba za su gushe ba wa waqahu min min al'azab al'alim wanda kuma ya kubutar da shi ya kiyaye shi daga azaba mai radadi ma la yafna wala yahul wanda ba zai kare ba ba zai canza ba wa idza kana al-mar'u yuhibbu ghayrahu ala ma fihi min suratin jamilati haka idan mutum kuma zai so wani sa saboda wani halitta kyakkyawa da Allah ya halicce shi akai idan mutum ya zama kyakkyawa sai ka ga ana bala'in su wasiratin hamidatin ko ko yana da wata rayuwa abun godewa wanda kowa ya ji halayensa yana son sa ko bai taba ganin shi ba idan aka bashi tarihin wane mutumin kirki ne ko mai ilimi ne ko yana da yawan kyauta ko yana da haƙuri sai ka ga ana bala'in sa ka duba lokacin da aka ce Buhari mai gaskiya ne mutane wasu ba sun rasa kansu sun rasa rayuwarsu a dalilin ya samu wato mukami to waɗannan abubuwa idan za su sa ka so mutum fa kaifa bi hadha annabi alkarim to yaya da wannan annabi ne girma wa rasul alazim aljami'i li mahasin alakhlaq wanda ya tara wato kyawawan halaye والتكريم da girmamawa almani ilana jami'al makarim wanda shine babu dukkan halaye na girma wal ma'a almakarim wal fadl alamima wanda ya bamu wato kyauta mai gamewa faqad malaha Allah bihi ila haddunya Allah ya bamu kyautukan duniya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wal akhirati da kuma kyautukan lahira duka da abin da musulmi ya samu a cikin rayuwar nan tashi na ibada to ya same shi ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da shi ne yake fata wato tsira a lahira wanda kuma idan ya samu tsira a lahira din to albarkar ceton annabi sallallahu alaihi wasallama zai samu wannan wa asbagha alaina ni'amahu batinatan wa zahira kuma ya yalwata mana nimominsa ɓoyayyu da kuma bayyanannu duk abin da halitta ta samu da za ta samu ijadan wa indadan to ta samu ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ba shi da wannan gani to gaskiya yana da tawayar imani babba fastahaqqa an yakuna hazzuhu min mahabbatina lahu awfa da haka annabi ya cancanci rabonsa na soyayyar mai zamanto mafi cika wa'azka kuma mafi tsarkakuwa min mahabbatina li anfusina sama da soyayyar mu ga mu wa auladina da 'ya'yanmu wa ahlina da iyalanmu wa amwalina da dukiyoyinmu wallahi ajma'in da ma dukkanin mutane bal law kana fi manbiti kulli sha'ratin minna mahabbatun tammatun lahu salawatullahi wa salamuhu alayhi yace kai bari ma a ce akwai soyayyar annabi cikakkiyar soyayya a kowanne matsaran gashin ɗan adam akwai soyayyar annabi yadda ta dace a zuciya zamanto kowanne matsaran gashi akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ita la kana zalika ba'da ma yastahiquhu alaina hakan zai zamanto sashe ne cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tantance shi wato a kanmu eh kamar yadda mai ishirina ya faɗa falawahtu talwihat darurati bil ba'd ko falawahtu talwihat darurati bil ba'd ajastu an kulli alladhi kamar dai akwai wannan ko yace da haka darura dai yake yake isharar sashen abin da yake zuciyarsa dan abin dukansa ba zai faɗu ba shi annabi din dama kaga ai babu kamar shi a cikin halittu da haka idan za ka faɗi magana ko za ka sifanta shi duk waɗannan abubuwan za ka faɗe su da bakinka shi ko ba shi da kama da wanda ba shi da kama da wace magana za ka zo ka faɗe ga yadda yake ta ga aibu zai yi ba wa qad rawa abu hurairah radiyallahu anhu أنه صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ألا قال مسيدا يا رويت حديثي سوى من ذن ألا ينا سوى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري واتو إيماني تينكو mutum ba zai ɗayanku ba zai imani ba har sai na zamanto mafi soyuwa a wajensa sama da mahaifinsa da ‘ya'yansa da kuma mutane duka. Kamar da Sheikh Ibrahim ya faɗa, wa asar ta hubbal Mustapha duna gairihi, walau umma kultumin walau kana Maryam. Ya fifita soyayyar Annabi sallallahu alaihi sallama a kan komai, ya ce hatta ‘yarsa sai da Maryam, da ‘yarsa sai da ummu kultum yana son Annabi sama da waɗannan abubuwa. Uhibba Rasulallah hubba muwahidi. Ina son Annabi soyayya ta musulmi musulmi cikakke ya so annabi sama da komai akwai wasu wanda suke cewa waɗannan hadarori ne babu wata hadara wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Abu Hurairah ya rawaito shi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidi wa waladi wan nas ajma'in wa yuhibbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fawqa ma yuhib aw akthar mimma yuhibbu awlada sai da Maryam ma'rufa sai da Ummu Kulthum ma'rufa fa ayu hadara babu wata hadara da Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala take gabansa in bayan da makami shi abu da cuta ne sai kuma makami na annabtaka wanda wannan makamai an rufe su annubuwa war risala babu su an rufe su to wanne makami Sheikh Ibrahim yake nema kaga fassara diwani da wannan fassaran kamar tauye Sheikh Ibrahim ya nema eh a ce wai sunan hazara ne waye ga masa wannan mun karanta diwani a jama'a malai mu ba su ga mana wannan ba saboda haka mutane a rinka kula babu wata hadara sunanta ummu kulsum babu wata hadara sunanta sayyida maryam an fahimta Allah yake shekh ibrahim babu wani makami sama da nashi ko menene ya fada wannan wahal asfarat aynaka mithli sa'irat suluki wa jazbi wal ulum fihi ko babu kamar shi babu kamar wa kashf fil asma'i wa sirri wa dhikri la mahif hayati ila ba'd rijali yuhib saboda haka babu shi wa qattan mafati da sauran abubuwa da ya fada diwani da ma sauran littattafai babu ni makami da Sheikh Ibrahim yake jin wai wannan wani abu ne eh Allah ya fahimtar da mu to Allah yace annabi yace soyayyar sa mutum ba zai samu imani ba in babu wannan eh kamar yadda waɗanda suke gani aqidar wai ba sa neman taimakon annabi saboda haka wannan shine tauhidi to ba a taɓa samun tauhidi a haka ba idan ka ɗauki kalmar tauhidi malam fa ba a kalmar ta ta larabci ake fassara ta ana fassara tauhidi a kalmar ta na ilmi eh yanzu misali idan na ce maka nahwu menene ma'anar sa alqasdu aw aljihatu ko ko almislu sai na fassara maka ilmin nahwu tun daga farkon sa daga alkalamu hanna kai ka misali babina almajrurat anan nahwu yake karewa ko wannan ajurumiya ya lakhsasa nahu ko kuma ka je mabniya misali nan ne nahu zai kare ko saboda haka ka dauka kace wai kalmar nahu din ka fassara shi lugha lughanta shi tauhidi ai malai aka ce maka kade ta Allah to ba a kalmar larabcin ta ake fassara shi wani ilimi ne da ya kunshi sanin Allah da kuma sanin girman Allah to waɗannan abubuwan in ka fasa su abin da zai fita duk wani abu na musulunci a nan fita saboda haka tauye addinin musulunci ne a zo a cire wasu abubuwa ana rasa wa mutane raina su su ba komai bane da sunan wai tauhidi eh tauhidi ba ana fassara shi da larabci shi ba bi ma'anahu al-istilahi da ma'anar sa na wato terminology na malaman tauhidi za a fassara shi wanda ga littattafan tauhidi babu wanda ba mu da shi a ƙasar nan muna da nazmul kubra na Sheikh Tahir Fairama wanda ƙarshen tauhidi a nan ya ƙare ko to saboda haka dole a fassara tauhidin shi ma a wannan babi ba mu taɓa ɗaukar littafin tauhidi muka ga an jarraba rasulullahi ciki ba hatta annabawa duka ba mu ga an cire su a ciki ba ba mu taɓa ɗaukar tauhidi muka ga an cire littafan Allah ba mu taɓa ɗaukar littafan tauhidi muka ga an cire mala'ikun Allah ko littattafai ko magana akan kaddara ko ko magana akan makoma ko ko magana akan abubuwan da Allah ya tanada a lahira duk tauhidi ya kunshi waɗannan abubuwa saboda haka ya girmi kalman ka zo ka ɗauki wai larabci iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bauta kai kaɗai muke neman taimako a ma'anarsa ta larabci neman taimako ɗin da kuma neman bautawa shi kaɗai ɗin shi ma wannan abu ne mai zaman kansa wanda shi ne musuluncin ma dukansa eh dukkan islam dakhil fi hada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alakar Allah da bawa wannan ta kare an saboda haka ai ya girmi kalma guda ɗaya mana eh idan zaka rubuta littafi ma wannan zaka iya rubuta volume 100 ma zaka iya sa a cikin nan eh saboda haka ya girmi wa alarantun sa azo ana mai da addinin musulunci abun wasa misali yanzu aka ce maka pharmacy ai za ka zo ka dauke shi a ma'anansa kawai na kalman turanci kawai kai wuce ba malam course ne mai zaman kansa ko specialization ne mai zaman kansa ko ko ka dauka masalan ka ce physiotherapy eh so da sauran waɗannan abubuwan ba a kalmar sa na larabci mal a kalmar sa na ilimi zaka breaking nashi ka samu takasin kace kace ya karkasu zuwa to yana da nau'i kaza malami kaza ya faɗi kaza amma kawai dan Allah dan ku jahile ne baka dauki ma ilimi a wajen malamai ba ku zauna a wajen malamai kawai kun dauka ilimi a layi kun zo kuna cewa mutane ku malamai ne wannan ilimi ya zama haka eh ai tauhidi ya girme wannan kalmar guda ɗaya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk girma inda tauhidi zai cire maka girman annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa kafirci ne babu tauhidi a cikin wannan eh tauhid babu akwai sam'iyat ilahiyat nabawiyat wannan in ka shiga kowanne zaka rubuta littafi kato encyclopedia ma zaka rubuta a kowanne kashi guda ɗaya malam in dai ka san ilimi eh saboda haka mutane a kula sosai soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin girmansa duk wanda ba shi da shi ba shi ba tauhidi ba shi ba musulunci amma mu ba za mu ce masa kafiri ba eh وفي صحيح ابن خزيمة من أهله وماله ابن خزيمة يتياكاو رواية حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان والقاضي إياد يكا لسافر الشفاء شوى سوير النبي الشرعين أتبتر إيمان المسلم دون باشد سوير النبي باشد إيماني دون دكون باشد إيماني تو بازي متو مسلم الله كيه kamar yadda addu'a aka ana faɗa ko من أحيته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفوا على الإسلام شرط في صحة الإيمان لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم وتشي ابن خزي القاضي إياد بيفأي ونن إتياد كما أن السوية الذي أكن جرم ماشين والإجلال وقال غيره اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما لمحبتي wani daga cikin malamai yace kudurta wato ganin girma baya tabbatar da soyayya misali yanzu za a ce an sa wani shine shugaban ku ka san wani babu kamar shi a cikin ku shine shugaba amma tayi ko baka sassa ko kamar da Maulana radiyallahu anhu ya faɗa cikin al-fa'il kubra menene ya fada faliktida'u wa in ta'azama qadruhu fa anil mahabbati watajillati makafa kaji kace bin annabi shine soyayyan annabi yace a a biyayya din ita kadai ba ta isa ga soyayya da kuma girmamawa tayu kana girmama saboda kana jin tsoron sa ko yawwa amma so din shi so ne kuma zaka bi abu a bisa dole doka ce za a sa maka dole zaka bi ta amma ba dan soyayya ba saboda haka sai an hada su duka soyayya sai ta cika amma dan mutum Allah ya bashi soyayya abu kuma zai yi zamanto baya bin sa amma kuma yana son sa amma ba zai yi a ce mutumin nan zai yi a ce mutumin nan kana koyi da shi kuma baka son shi ana samu wannan amma zai a samu soyayya amma babu biyayya kamar yanzu musulmi babu musulmin da baya son Allah babu musulmin da baya son Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna sabawa to wannan saban da suke yi ba wai wato rashin bin Allah ko bin rashin soyayyan Allah da Annabi bane a'a sunan sa sabo ne saboda haka wannan ba zai cire su daga soyayyan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da saboda haka dole a bambance wannan iz qad yajidu al-insanu i'zama shay'in wato zai mutum ya samu girmama abu ma'a khuluhi tare da wafanta sabin mahabbati soyayyarsa fa ala hada man lam yajid min nafsihi dalika al-maila haka duk wanda bai samu wannan karkata ta soyayya kenan wannan hali daga zuciyarsa lam yakmul iman imaninsa bai cika ba bai ji yana begen annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji yana begen madina ba bai ji yana begen annabi bai ji yana begen raudan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa wai zuwa gare shi ziyara wannan shirka ne ko kuma ne suke ko tawassuli da shi wanda zuciyarsa bata samu wannan ba ai imani ne bai cika ba amma idan imani ya cika to dole waɗannan abubuwan su fita ciki eh ko koyin da ake faɗa mutum bai isa ya zama yana koyi da annabi ba ma dama bai zamanto zuciyarsa a koyaushe tana tuna manzon Allah idan bai samu wannan mutum ba zai samu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya faɗa a baki ne mala amma wannan abin su ya tabbata a zuciya tukunnan fa zai zo ya samu koyi wannan sallan da nake fa annabi ya taɓa irinta na yi ruku na annabi ya taɓa na taɓa sajadan na annabi na yi sadaka annabi ne ya ce in yi to irin waɗannan abubuwan duka ganin girma da tunawa su za su sa ka wannan abu ko da manyanka ne idan baka tuna su to ba zai yi kai kwaikwayi ayyukan da suke yi ba amma ma da ma'inta ta tadakkar wa tufakkar to za ka zamanto kana kwaikwayo da su Allah ya samu gane wa lam yakmul imanuhu ila hada yumi qawlu umara radiyallahu anhu a izuwa wannan ne fadin sayyidina Umar yake nuni bil hadith alladhi rawahu al-Bukhari hadithin da Imam Bukhari ya rawaito shi fil aymani wan nuzuri annahu qala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallama la anta ya rasul Allah ahabbu ilayya min kulli shay sayyida Umar ya ga yawo manzon Allah cewa kai ne kafi soyuwa gare ni akan komai ce amma illa nafsi allati baina jambayya banda raina da ke tsakanin haƙarƙara yana da ke wato zuciyar shi fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ce wa sayyidina umar lan yu'mina ahadukum hatta ahab akun ahabba ilayhi min nafsi ai imanin ɗayan kuɗin ba zai cika ba sai na zamanto mafi soyuwa a karan kan shi din ma fa qala umaru wallazi anzala alayka alkitab rantsuwa da Allah ta sauko da alkur'ani gare ka da anta habbu ilayya min nafsi allati baina jambayya take sai na Umar ya hawo wannan matsayi shine babbanci sahabban annabi da wani shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna da sahabin shi a cikin iftawar ido kuma in ya samu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waka wata wani makami yake hawo shi kaji ai ba tare da sai yayi wani aiki wannan abin da ya samu din shi ne aiki da shi an gane idan farkon duniya da ƙarshen ta sahabi guda ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallama to zai rike ta tun daga farkon duniya har ta ƙare in dai ya tsaya da annabi ko ba wai sai an koyar da shi ba shi annabawa din wa yake koyar da su wa allama adam al asma'a kullah eh ai a ranar da mutum ya kai bai kai matsayin wai samun ilimi daga Allah ba sai bai isa bawon Allah ba ko wattaqullaha wa ya'allimukum Allah duk wanda Allah ya ji tsoron Allah to fa Allah zai rika fuɗe zuciyar sai rasu ko masa ilimi to dan haka sahabban annabi dukkan su kowanne guda ɗaya zai rike duniyar nan min awwaliha ila akhiri haka Allah ya yi su as-suhba kaji sun kai abin da suka kai sun su almajiran annabi ne kuma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne sahabi yana dauke da wata khasiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai kullum suna faɗa idan kana son ka ga tsantsan tausayi na annabi to ka dubi sayyidina abubakar idan kana son ka ga tsantsan ilimi na annabi ka dubi sayyidina ali idan kana so ka san kunya da Allah ya wa annabi ka dubi sayyidina usman idan kana so ka ga zafi da annabi Allah ya masa ko wannan to ka dubi sayyidina umar amana da Allah ya kimsa sayyidina Rasulullah to ka dubi Abu Ubaidah ko to kowanne khasiyya na Annabi sallallahu alaihi wasallama to sun dauka wani amma kuma suna tarayya a ciki kamar yanda an ce sahabban nashi ma mu'jizojin sa ne ko yawwa kowanne sahabi mu'jiza ce mai zaman kanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sahabban annabi malam sun fa karfin mutum ya zo ya bude baki a kansu duk wanda zai bude baki a kan sahabban annabi ya faɗi wani kalma mara kyau to wannan kalman da za a gaya masa din ya fi karfi Allah ya kiyaye idan kuma kana tunanin wai kana son ahlul baiti ne yasa zaka faɗi wannan si sayyidina Ali da ya zauna da su sayyidina Ali akwai gaskiya da yake bari ba shi da la ya khafu fillahi law matala'ile duk mutumin da ya saba wa Allah ana kiransa laifu bani ghaliba ko laifu ida'i Sheikh Ibrahim yake ma sarimul ida da haka babu wanda zai saba wa Allah da manzon Allah sai na Ali takobin sai ya sauka bai sauka kan shi ba da haka duk maganganun da ake faɗa a kai wannan maganganu ne na ƙarya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna kan hanyar da annabi ya bar duniya har suka bari wanda suka bari kuma sai na bakar ya yaƙi shi ne hurubu a ridda amma babu wanda za a kora a tafkin annabi ran kiyama sunansa sahabin annabi sai dai waɗannan da suka yi ridda aka kashe su to wannan su sun karɓi musulunci a jan annabi ko sun bar musulunci kaga dan haka ya san su amma sai a ce la tadri ma ahdathu ba'daka ko فإنهم بدلوا أو غيروا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا ko lai za danna ko saboda haka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama su wuce karfin wasa imani yana cika tare da su shi da take sai na Umar ya hu wannan makami fa qala annabi sallallahu eh فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر تو ينزو إيمانك يا شكا akwai ma da suke ganin wai soyayya annabi din waye ce ayi ta a ina aka faɗa ko to Allah ya kiyaye da wannan musulunci eh akwai wanda ya ce ma wai in ka zauna kayi ta sallah kayi ta zikiri ma miliyan kaza miliyan kaza wai wannan me amfani shi ya kira shi banza ko menene wani mutum ko Kano ne Ibrahim ko ina ne to salloli da da zikirin da ya tsaurayensa duk da ba a tare yake duk miliyoyi to a banza ne Allah ba zai karɓa ba kenan eh shi annabi sallallahu alaihi wasallam ala ce masa qulil laila shi ana son tsayuwa ta shi yawa a cikin ibadansa qiyamul layl amma salatul layli masna masna alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'u salihin saboda haka ana son musulmi shi kuma ya yawaita sajada yadda ya gaya sauban a'inni ala nafsika bi kasfarati sujud mu ana son mu yawaita sajada annabi ana son ya yawaita tsayuwa dan haka saboda wannan ma'anan maganarsa annabi dama yace akwai zamanin da zai zo mutum zai wayi musulmi ya wuni kafiri ya wuni musulmi ya wayi kafiri in ka haɗu da waɗannan take da su shafe imaninka wannan mutum ai yana ja da maganan Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan menene busiri ta zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakar qadamahu dhurra min warami zai kwana yana sallah kafasa ta kumbura dan raka'a goma sha uku yake to kai ma ka kwana kana yi to kai kuma fi haqqika kasratu sujud wa huwa fi haqqihi kasratu qiyam dan haka wannan banda wanda hadisin da annabi yake mutum da shaidan yayi masa fitsari a kunna wannan shine yawan zikiri kuma sai da Aisha tace annabi kana yazkurullah ala kulli ahyani dukkan lokacin annabi a cikin zikiri yake ko inni la astaghfirullah fil yawm a majlis guda da in ya zauna astaghfirullah zaka irga kamar dari mala nawa yake eh saboda haka zikiri yawan yinsa alamar imani ne kinsa kuma alamar munafurci ne kuma dama mutanen nan mun san munafikai na addini banda cin tuwo da su rasa aikin gwamnati sun zo sun rike wannan abu ba su da wani abin da suke gaban su in ma kuma akwai to suna nufin tsalalata addinin mutane ne saboda haka a kiyaye mutum ya rike kiyamun layl yana tankare zunubansa duka ya yawaita zikiri babu abin da ya fi tsiratarwa daga azaban Allah ya ji ibn mas'ud kamar zikirin Allah mutum ya yawaita shi miliyoyi kai wadkurullaha zikran kasiran kasir a wajen Allah a wajen mu ma ai miliyoyi ne balle Allah ya ce kasiran saboda haka Allah ya kiyaye mu da irin wannan waɗannan aqidu eh sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne waɗannan kuma wannan duka ana son a yaki tsarika ne usulo ne ai ko an san mu ne masu zikiri su dama kan ba sa yi to da yake an san mu masu ne a aibata abin da muke din ne a nuna a banza ne wofi ne to in a banza ne wofi ne mu da kai mu zama ɗaya mana eh kana ganin batijja ne malam kaga bawan Allah su ko in ka gani fa ko gemu yasa bai kama da malami ba ko gemu yasa eh ko gemu babu hasken hasken annabi sallallahu alaihi wasallam a zatinsa amma in kaga mutumin Allah ba wai wanka yake ba wani sabulu yake ba wani mai ba shekara ma wani yana bai shafa mai ba an aka ganshi kal yake kamar wani abu yake amfani da shi zikiri ya ratsa shi mala saboda haka a rike zikiri duk da ko mutane ko ba su yi karatu ba sun san gaskiya eh istafta qalbaka eh سيتخيص في النبهاني فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعوانية ولا يتسوير باتنا نسم قدرتا واتو في فيكم في فيكم جلما فقط فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا wannan soyayya ta ganin girma din ta tabbata ga sayyidina Umar amma wannan maili cikakke din sai a lokacin ya tabbata gare shi wa min alamatil hubb al mazkur li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin soyayya da aka ambata wato an ya'rada al insanu ala nafsihi annahu mutun ya bujira wa kansa cewa law khuyira baina fadd gharad min aghradihi da za a bashi zaɓin rasa wata manufa cikin manufofinsa وفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشي رسى جنين النبي أن لو كانت ممكنة أقدر هذا جنين النبي زيه فإن, فإن كان فضه أشد عليه من فضل شيء من أغراضه إذن واتو رسى من فانسا أوكي فإن كان فضها إذا رسى سوية النبي تتفت أنني أكن رسى وسط وسد من فانسا فقد اتصف بالأحبية يا صفنت دوانا ما في سوينتوا المذكورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا وندكو بهاك بتو باشدا وانا سويا قال القرطبي كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا شيخ القرطبي دون بإيمان النبي إيمان إن قلت لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة بازي وفنتا دسامو ولأبنا وانا سويا الراجحة take da rinjaye ghaira annahum mutafarituna sai dai su ko masoya din suna fifiko ne faminhum man akhadha min tilka almartabati bil hawd al awfa akwai wanda ya dauki wato rabo mafi cika a wannan martaba wa minhum man akhadha bil hawd al adna akwai wanda ya raki rabo mafi kaskanci kaman kana mustaghriqan fi shahawati kamar wanda ya zamanto ya jirmai cikin sha'awa mahjuban bil ghaflati an shama kesa da rafsanwa fi akthar al awqati أبسي يوان لوكتا لكن الكثير منهم يوان كنس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤش زي بيجن جنين النبي بحيث يؤثرها زي في في تجنين النبي على أهله وماله وولده أكن واتو دوك يسا إيالنسا دا دوك يسا دا يانسا ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة زي جيفا كنسا تكلم رما في الجرمى ويجد رجحان ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه wato zai samu rinjayen haka a kansa wato jinda babu kokonto ciki waqad shuhida min hadha al-jinsi man yusir ziyarata qabrihi an samu wanda yake fi a wannan bangare ko wannan jinsi wanda yake fifita ziyartar kabarin annabi wa ru'yata da fifita ganin mawadi'i athari wuraren alamomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu وعلى جميع ما ذكر أكما دع أبن دعك أنبتا لما وقر في قلوبهم دع أبن دع يثبت الزكاة تنسو من محبته صلى الله عليه وسلم بسنة دكو يمن ذو صلى الله عليه وسلم غير أن ذلك سريع الزوال والنهالي ينادى سوي قشي وأجوسه لتوالي الغفلة دنواتو بيبيو, بيبيو والربكنوة انتهى دقشكم مغانا إمام القرطبي وكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله kowanne musulmi yi akwai soyayya Allah da manzo a zuciyarsa aka kuskure ne mutum ya ce musulmi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne wannan babu wanda baya son Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai soyayya ce matsayi matsayi idan mutum baya wani abu to ba za ka ce baya son Annabi sai dai akwai rauni ko ko rashin cika na imani sai dai idan soyayya ce الجملة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين irin waɗannan to kaga shi soyayyar duka yake nufi amma misali a ce la yuzu ahadukum hatta akuna hatta wannan yakuna hawahu tab'an lima ji'tu ay la yu'minu al-iman al-kamil la yu'minu ahadukum wato wannan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi misali shi la yu'minu al-iman al-kamila saboda yana da ayyuka da yawa wanda suke nuna imaninsa da kuma soyayyarsa da Allah da manzo akwai kuma tawaya a ciki yace wannasu mutafawituna fi mahabbati sallallahu alaihi wasallama bi hasabi istihdari ma wasala ilayhi mutane suna fifikon juna a cikin soyayya annabi gurgudan abin da wato halarto da abin da iso gare su na bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam min an-nafs ash-shamili li khairid dunya amfani ne gamewa ga alherin duniya da lahira والغفلة عن ذلك da kuma rafkanwa gabarin haka wani yana gani duk wani abu da zai samu na duniya da lahira ta hanyar annabi dan haka soyayya da yake wa annabi za ta sha bamban da wanda baya da irin wannan gani wala shakka anna hadda sahabati radiyallahu anhu fi hadha al-ma'na yace babu mamaki babu wato babu shakka cewa rabon sahabbai a wannan wato guri a wannan ma'ana akan mu ya fi cika لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم وأن الشين أمفان سنين ألا هم سوسك سكوة وقد روى ابنه إسحاق أن امرأة من الأنصار الرويت واتو تيوى وتمش شكم متانا مدينة قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد أنكشي معرفينتا دكوة أنقوانتا دكوما مجنتا رانا يأكي أهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم suka je tare da manzo faqalat ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka ba ta labari sai tace ya kuma annabi qalu khayran huwa bihamdillah kama tuhibbi shi kamar yanda kike so cikin godiyar Allah faqalat aruni kununa muni manzo sallallahu alaihi wasallam hatta anzura ilayhi har na kalle shi فلما رأته لو لما تاتج منزو صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل دوة مسيفة أن كان واشي باينك منزو وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي منزو صلى الله عليه وسلم يكسنت أحب إلينا من أموالنا ياسي سويوا قريم أكن دوكيويمو وأولادنا da yaranmu wa aba'ina da iyayenmu maza ummahatina da iyayenmu mata wa min al-ma'il baridi ala al-dhamai da ma sama da ruwa mai sanyi akan kishirwa kuma Allahu akbar walamma akhraja ahlu makkah zaid ibn al-dasinati min al-haram yayin da kafiran makka suka fito da zaid dan dasina a harami ne yaqtuluhu su kashisa qala lahu abu sufyan ibn harbin Abu Sufyan dan Harbu yace anshuduka billah ina roƙonka dan Allah ya Zaidu atuhibbu anna Muhammadan al'ana indana nadribu unuqa kana son a ce a wannan matsaya taka a ce manzo ne a gurin wa annaka fi ahlika kai kuma a ce kana gida faqala Zaidu wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun yace na rantse da Allah bana so a ce annabi a yanzu a inda yake a ce kaya mata su kisa to ka duba yanda sahabbai suke so kashe shi da aisa eh wa inni jalisun fi ahli fi ahli ace ni ko ina zaune a cikin iyalina fa qala abu sufyan ma ra'aytu ahadan min an-nas ban ga ɗaya daga cikin mutane ba yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammad kamar da sahabban annabi suke son sa صلى الله عليه وسلم قال الإمام البغوي في تفسيره نزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في ثوبانا وأن آية توكلني a wato yantaccen bawa manzo sallallahu alaihi wasallam mai suna saubana maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan sauban wa kana shadid al-hubb li rasulillah ya kasance mai tsananin soyayya ga manzo qalil as-sabr anhu mai karancin hakuri ga barin annabi fa atahu zata yawmi ya zo wa annabi wata rana wa qad taghayyara launuhu launin saubanu ya canza yu'rafu al-huzn fi wajhihi ana sanin bakin ciki a fuskarsa faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ghayyar launuka ya canza maka launi faqala ya rasulullahi ma bi marad wala waj'un babu rashin lafiya ko wani ciwo ghaira anni idza lam araka istawhashtu wahdatan shadidatan sai dai ni idan ban ganka ba ina kewa kewa kuma mai tsanani hatta alqaka hasina hadu da kai ثم ذكرت الآخرة في شيء الآخرة فأخاف ألا أراك إلا تورو ألاهرة كذا نجنك لأنك ترفع تندع تجاك أي مطعينك مع النبيين وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتي ذن كثن شيء مطعي كثد مطعينك لا أراك أبدا to kaga ba zan gakka har abada wannan shine damuwar soban da zai ga manzo sallallahu alaihi to dan Allah ka duba wannan suna koyi da sahabbai har mutum zai zo ya mai da suna annabi kamar abin wasansa wanda idan aka ambaci annabi su ma suke mana su ma suke ba sa abin da suke ba amma mutum ya mai da suna annabi da kuma suna annabi kamar abin wasansa kullum amin bari yana dariya yana faɗan maganar da ya so ka duba maganar sauban radiyallahu anhu فنزلت هذه الآية إن جي إمام البغوي وكذا ذكره الواحدي وأن عامر عن عامر الشعبي قال إن رجلا من الأنصار والمتن مدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يزوى أنه فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وأتويس كيكا تسوي وأكرن كينا ومالي وولدي ددوكي أنا وأهلي ديالي ولولا أني آتيك فأراته ba dan ni ina zuwa in ganka ba la ra'aitu an amuta ina gani da kawai ma na mutu manzo sallallahu alaihi wasallam وبكى الأنصاري والنبوة المدينة يا إتكوكا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبكاك من ليساتكوكا قال بكيت أن ذكرت أنك ستموت ناتنا سوى ذاك يسوء النبي ونموت فترفع مع النبيين كما ذا لقى درجا كترجع النبوات ونكون نحن إن دخلنا الجنة دونك زام كسن شيكو ما باين كلموشق الجنة فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بمعنى الذي دام سدكم يبع بقول فأنزل الله الآية كما ألا يسوقر دون آية آية إيتنا أسباب النزول لها وذكر مقاتل مقاتل بن سليمان أن هذا الأنصاري هو عبد الله بن زيد wato wanda ya faɗi wannan magana shine Abdullah ibn Zaid allazi ra'a al-adhan wanda ya farkin kiran sallah wa dhakara aidan anna Abdullah ibn Zaid hadha kana ya'malu fi jannati lahu ya ambata shi Abdullah ibn Zaid yana aiki a gonarsa fa atahu ibnuhu dan sayyidu fa akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad tufiya manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wafati فقال اللهم أذهب بصري حتى لا أرى بعد حبيبي محمدا Muhammadin ahdan fa kuffa basaw kaji da dan sai je ce masa annabi yayi wafati sai roki Allah yace Allah ka makautar da ka tafi da ganina kada na ƙara ganin ido na ƙara ganin wani bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce makauci ka duba soyayyar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce wai annabi yake so ya zo yana faɗan maganar da ya so akan annabi eh wannan ai ba shi ba alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam eh yanda ya mai da annabi kamar kawai wani club ne ko wani team ne zai je surutu sai tashi tafi amma manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah idan ka halarto a zuciyar wallahi banda gani girman su a koyaushe baka da wani aiki Allah ya kiyaye eh idan soyayyar annabi ta tabbata a zuciyar mutum wallahi azim ka wani lokaci zaka wuni a ɗimauce baka san abin da kake ba in dai soyayya annabi ta tabbata zuciyarka a ɗimauce kamar kawai kana ganin annabi haka zaka zauna banda salati a wannan lokaci ba abin da zaka yi ko karatu ba zaka yi zikirin ma ba zaka yi ba salati ba iyaka zaka yi kamar kawai kai haka kana Madina haka zaka rike jin zuciyarka wannan shine abin da aka san musulmi da shi amma mutum yufakkir fi ahlihi yufakkir fi mali yufakkir fi waladi yufakkir fi nafsi wala yufakkir fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eh kuma zai faɗi magana a yadda ya ga dama Allah ya kiyaye mu da wannan fasikanci wa bil jumlati adunqula fala hayata lil qalbi babu wata rayuwa ga zuciyar musulmi illa bi mahabbati Allah ta'ala wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam da soyayyar manzo wala aishi illa aishi muhibbin babu wata rayuwa sai rayuwar masoya alladhina qarrat a'yunuhum bi habibihi wanda suke farin ciki da masoyinsu wa sakarat nufusuhum ilayhi wa atma'annat qulubuhum bihi wasta'anasu bi qurbihi suka dauke kewa da samun kusanci wa tana'amu bi mahabbatihi fa fi qalbi taqatu akwai wato wani karfi ahu ko wani huji a zuciya la yasudduha illa mahabbatullahi wa rasuli babu abin da zai toshe wannan zuciya sai dai soyayya Allah da manzo sallallahu alaihi za ka ga yanzu mutum duk abin da yake nema in ya samu sai ya nemi abu na gaba idan ya samu sai ya ƙara nemi kullum rayuwar gida annabi sallallahu alaihi wasallam ce lan walan yamla ajawfa bi adama illa a turab wa yatubu Allahu ala man tab babu abin da zaka nema a duniyar nan baka kuma nemi na sama da shi ba amma idan Allah ya baka soyayyar annabi da soyayyar Allah to a lokacin zaka ji duniyar nan fa ta ishe ka ko لو يعلم الإنسان ما الرحمن لاق الشرور ضاحكا إنسان فلوكacin zaka ji duniyar nan dam ta ishe ka kana cikin farin ciki ko shi amma in ba haka wanda abin da ka samu sai ka nemi gaba da abin da ake nema dama Allah da manzo kawai baka gane ba in yau zaka dinka rigar dubu goma ka sa sai ka ji ta 20 kake so in ka sa ta 20 sai ka ji ta 30 kake so haka dai kullun rayuwa zaka tafi to wannan kamalan da ranka din yake nema kai ne baka sani ba tana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kullu ibn adam kullu mauludin yulad ala eh al-fatra kuma dukkan hankali shi yana kai mutum zuwa ga daidai ne to wannan soyayyar ita ce mutum in ya same ta zuciyarsa za ta cika dam dam dam amma in ba haka ba mutum zai zamanto aina cikin wahala ومن لم يظفر بذلك فحياتها فحياته كلها هموم وغموم wanda bai samu wannan soyayyar ba rayuwarsa dukkanta zai zamanto damuwa da bakin ciki wa alamun da radadi wa hasaratun da nadama saboda haka Allah ya ba mu soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika zuciyar mu da ita Allah ya kiyaye mu da mutuwar zuciya akan soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ana samun wannan ne da yawan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana yawaita salati kana yawan zikiri kana yawaita ibada abinda mutane suka ce wai ka ai to za su kai zuciya ta kekeshe ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub babu zikiri da ya kai la ilaha illallah shi yasa ake kiransa shi zikiri amma duk wani abu da aka kira shi zikiri saboda an samu wannan abu a ciki amma qur'ani sunansa qur'ani ko Allah ya kira sa zikri saboda la ilaha illallah salatin annabi zikri ne saboda akwai la ilaha illallah a ciki idan ka dauki tasbihi sunan sa tasbihi takbiri sunan sa takbiri tahmidi sunan sa tahmidi la haula kowanne zikri dai da sunan sa amma la ilaha illallah shine alami zikri shi alami sa la ilaha illallah saboda haka waɗannan abubuwa shi zikri la ilaha illallah ba shi da wato kaidi bi ma'ana hijabai duka yana kece su dan haka ذكري شيء لك جار متوم إذا صلح صلح الأبد صلح إذا صلحت صلح الجسد كله saboda haka mutum mutane mu yawaita zikiri a ba a muna yin maya muka gama da haka mutane wasu din kamar dabbobi ne amma a ɗan adam ne babu wanda zai zai da zikirin Allah ba komai ba banda wanda sha'awarsa albatnu wal farji ne da amma dukkan bayan Allah sun dawwama akan wannan ne Allah ya kiyaye mu insha Allah zamu ci gaba zamu kwana ana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun samu kamar awa ɗaya ko